jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to yau 21 ga watan jimadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1438 wanda ya daidai da 19 ga watan february miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2017 ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na Imam al-Munziri in ba ku manta ba jiya mun faru babi mai kwadaitarwa game da girmama malamai ko ko kuma mun ci gaba da shi girmama malamai da kuma tsoratarwa daga walakanta su ina jin mun yi hadisi bakwai cikin babin ko yau za mu tashi hadisin abi umama ya ce wa an abi umamata radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ƙal salatatun la yastakhifu bihim illa munafiq dhu shaybati fil islam wa dhul ilmi wa imamun muqsitun rawahu tabrani fil kabir min tariqi ubaidillah ibn zahar an ali ibn yazida an al-qasim وقد حسنها الترمذي لغير هذا المتن hadisin mu na farko dai ci gaba da bayani dangane da darajar malamai ga girmama su da kuma tsoratarwa daga wulakanta su da rashin kula da su ko yace an karbo daga abi umama yarda Allah tabbata gare shi shi kuma ya karbo daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi manzon Allah ya ce salafatun mutane uku la yastakhiffu bihim ba mai sabsabcewa ga al'amarinsu illa munafiqun sai munafiki me ma'anar sassabcewa ba mai sassabcewa ga al'amarinsu me ma'anar ba mai sassabcewa ba mai wulakantawa ga al'amarinsu illa munafiqun kun fahimta mutane uku ba mai sassabcewa game da su ma'ana ba mai wulakanta su illa munafikun sai munafiki to dawa dawa na farko yace zushe batifil islam wanda yayi furfura cikin musulunci mutumin da an kaifa cikin musulunci har yayi furfura cikin ta ashe kenan furfura daraja ce ko nakasa daraja ce tunda annabi ya ce ba mai wulakanta mai ita sai munafiki kun fahimta banza na kai zo mu kasuwa da ganin zo mu cikin kasuwa ka sa akwai abin da banza ba ta kawo shi banza na sa a yi furfura me ya sababi ya furfura tsufa da ganin mutum da furfura ka san ya tsufa ka kamata na tsufa kenan eh to shi ne ya ce zushe batafil islam mai furfura wanda ya furfura cikin musulunci ba mai wulakanta shi ba mai sassabcewa ga al'amarin sai munafuki ashe furfura jama'a ba da kasa ba ce to don mi wasu dattijai sun yi furfura sun tsuwa sun yi furfura amma su kama shawa mata bakin tukunya sai caskurege sai kaga Allah ya tona musu asiri tun da shi furfura in ta fito ba mai boye haka na kamar rana ta fito ku za kallon mallamai ga talabijin za ku gane su sun koma kamar damisa nan kasan gemu ya yi baki kira amma nan sama ga cakuɗi-cakuɗi na fari alamar mi kenan furfura ce ake shahama bakin tukunya ka batta kai tsoron Allah ka batta haka nan haramun ne kuma haramun babban haramun rinne furfura da bakar kala ba ni nice ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma wallahi haramun mai tadda hankali ba ma ordinary haram ba yana cikin kaba'irori me nuna mana haka nan wani hadisi da imamu abu dawud ya fitar malaman hadisi gaba ɗayan sun tabbatar da wannan hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya rina furfurarsa da bakar kala lam yare ra'ihatal janna ba zai shaƙi koda kamshin aljanna ba amma sai ka gama lammai kuma na sunna kuma ba ma na sunna ordinary malaman sunna ba malaman hadisi suna rina hurhura da bakakkala ko me ya dalilin su ba mu sani ba me dalilin su mi ke sa mi ke sa in furfura ta fito ma mutum ya rine da bakakkala ya kamata ku kama wannan bakunan ku tunda ba wurin ka cici ka cicina ba me ke sa in furfura ta hito mutum ya rine ta da bakakkala ni ga fahimta ta akwai wata mugunyar ɗabi'a da dattijon nan yake bisa gare ta wanda yake bai kamata a ce mai furfura yayi ba kuma duk ba ta wuce neman mata ba ta wuce bidan mata kana bi ɗan ɗan yare university don haka gudu haka ya kalalabo yare ta ce baba ce ma baba don haka bari ka nuna mata baka tsufa ba sai ka samu bakakkala sai ka dana farfara kai ne munafikin Allah duk dattijan da kuma haka yana dana farfara da da da da bakakkala wannan alama ce ta munafiki munafiki ne kuma mabannaci ne banza ba ta sa a dana farfara da bakakkala ku kalli hadisin yana nan cikin sunan abi dawud in nayi ƙarya a zo a turke ni in kawo in gwada hadisin manzon Allah ya ce duk wanda farfara ta fito mai ya rine ta da bakar kala ba zai shaki ko da kamshin aljanna ba ku kalli magana girman ta ku gani wannan karamin laifi ne ba wai bai shiga ba ko kamshin aljanna ba zai shaka ba to su kuma akan wani abu wanda ya fi musu aljanna daraja ya fi musu aljanna muhimmanci sun fi sun bisa ga aljanna sun yadda kasu shaƙi ganshin aljanna ɗin amma dai sun rine da baka kala ba shine sun ka nuna ba to abin da kai mana ciyo yana so sa mana zuciya shine malaman sunna ne da wasu malamai ne na bid'a sai mu ce in bid'a ne ku kyale su to ahli sunna kuma ko ahli sunna malaman hadisi ka san babu ɗiba albarkar da ta yi malami mai jingina kansa ga sunna ya rini da bakakkala ga wani hadisi shan kwanakin bayan mun kai cikin kitabul libas wa zina na sahihu muslim yan kuna tunuwa ko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fatahu makka hadisi ne sai yana cikin sahihu muslim kwanaki mun kai shi tare da ku lokacin da annabi ya fatahu makka sai an ka ɗauko mahaifin sayyidina abubakar wanda ake kira abu ƙwahafa an ka kawo manzon allah sallallahu alaihi wasallam da gashin kansa da gemunsa da saje duka furfura sun bice shi ya koma kamar bindin rago ya yi fari kal sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gayyaru hada ku canza wannan mana sai ya ce washtani bussawa da amma ku nisanci bakar kala washtanibu maza washtanibu sawa da ku nisanci bakar kala hadisi ne sai yana cikin sahihu muslim to wace kare an gare ka zai ce ma eh to an kaddi bi sharhi mallamawa wasu mallamai sun ce sun yi rukusa ana irin da bakar kala to kenan sun yi manzo Allah girma shi manzo Allah ya ce a nisanci bakar kala hita batun wasu yan mallamai yan kaɗan duk mallaman duniya su taru su ce a'a da su da manzo Allah ya girma manzon Allah ya ce kada ai wani mallami ya ce maka haka tsaya saurare don kada munafiki mallamin wa akwai wani mallami gaba ga manzon Allah akwai ma wanda a daidai da manzon Allah balle a ce ga wani ce ya manzon Allah ilimi ko ya bi sana addini wanda zai cin gyaran manzon Allah to annabi ya ce wajtanibu sawada ku canza wannan furfurat da mi ake canza furfura da jar kala sai a samu wani abu ja ko fatsi-fatsi ko lalle ko baba ko duk dai wani abu mai ja ko mai fatsi-fatsi shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yadda a canza furfura da shi amma ya ce ku nisanci bakar kala kan ku sa bakin tukunya kar ku sa bakin mai da ku zan kallon talabijin da kun ga mallami da cin zanzana da kun ga mallami da baraɗe-baraɗe nan baƙi sama fari nan safari munafuki ne in ba munafuki ne bai zo ya hudu dalili mi an dalili ne na rina farfara da bakakala kuma bai shiga aljanna ba ne ni ce manzon Allah ya ce ba ma shiga ba ko kamshin aljanna bai ji don haka sunna banza yayi sunna ce ta zan banza ka gama sunna ka ce an saka wuta an kore ka nesa ko kamshin aljanna baka ja me ranar sunna da kai ka bari tambada ta hana ma shiga aljanna to faɗa mini mina na yafi aljanna girma da ka yadda a kanki shiga aljanna saboda shi menene da ku yi tsoron Allah ya kuma lammai ba a rini da baka kala amma ku tafi ku da ke biye su ku tafi ku binci ku tambayo mana su me dalilin su ni kun ji dalili na hadisai guda biyu guda cikin Abu Dawuda manzon Allah ya ce duk wanda ya rina furfura da bakakkala ba zai shaki kamshin aljanna ba hadisi ne sahihi ku diba sahihu Abi Dawud na Albani Albani ya ce hadisi ne sahihi sannan dalili na na biyu hadisin ga mai kissa Abu Quhafa shi ko yana nan cikin sahihu Muslim da an ka dauko Abu Quhafa an ka kawo wurin manzon Allah sai manzon Allah ya ga kai ne da furge mu ne da da saje duka yayi farikal sai annabi ya ce ku canza wannan furfuran mana amma ku nisanci bakar kala to annabi ya ce mu wani su nisanta kai kawo mana izinin da an kai ma kai kai banda kai kai an yadda ka sa bakar kala ka mana naka izini akwai shi ni na ce babu in suna da su zo su kawo duk wanda ka rini da baka kala ya zo ya kawo izini in yana da ni na ce babu don ku yi tsoron Allah ku ba wannan cakuɗe cakuɗe kuma asirin ku ya riga ya tono nan da nan da ƙasa ko haganin yayi baki kirin kamar bindin kurciya yayi baki kirin don ka san rini ne turi ne an kai da baka kala amma can da sama ga baraɗe baraɗin gasu farfaro to can da sama ɗaya kai farfara ƙasa kai baki kai dan hankaka ka ji tsoron Allah tunda ba hankaka hake migama da fari da baki Allah shiryar da mu to sai mi shine yace mutane uku la yastakifu bihim ba mai sassarcewa ga al'amarin su ba ana ba mai wulakanta su illa munafiqun sai munafiki na farko ya ce zushe bata fil islam ma'abuci hurhura cikin musulunci duk wanda ya hurhura cikin musulunci ma'ana duk musulmin da ya yi hurhura musulmi mai hurhura to ya cancanta a girmama shi shari'a ta nemi a girmama mai hurhura ya ku jama'a ba mai wulakanta mai hurhura illawa illa munafiki daya sai na biyu ya ce wazal ilimi da ma'abuci ilimi nan ne mahallin shahidin wane ne ma'abuci ilimi malami ashe kenan malami ya cancanta a girmama shi duk wanda kaga ya wulakanta malamin addini na sunna mai biyar dokokin Allah wannan munafiki ne dangane da wannan hadisin kun fahimta sai na uku yace wa imamun muqsitun da kuma shugaba mai adalci shugaba adali shi ma duk shugaban da ya tsaya yana jagorantar mutane akan littafin Allah da sunnar annabi kuma yana adalci gwargwadon samun ikonsa ba sai ya zan ɗari bisa ɗari ba sai ya zan irin manzon Allah ba ko irin sayyidina Abubakar gwargwado dai ya yi abinda Allah ya bashi iko abinda yake yana adalci yana adalci to wannan duk wanda kaga ya sassarci al'amarinsa ya wulakanta shi wannan munafiki ne kun fahimta to shugaban da ba adali ba fa kaga hadisin bai yi maganarsa ba wanda an ka ce wa imamun muqsitun da shugaba adali shugaba mai adalci ashe kenan wannan hadisin yace rawahu dabrani fil kabir imamu dabrani ya rawaito cikin littafin sa mu'jamul kabir min dariqi ubaidillah ibn zahar ta hanyar ubaidillah dan zahar an ali ibn yazid daga ali dan yazid an al-qasim daga qasim wa qad hassanaha tirmidhi tirmidhi ya kyautata wannan hanyar ligaira hadal matan amma ba ga wannan matani ba akwai wani hadisi can da yazo ba wannan ba amma yazo ta wannan hanyar da wannan isnadin to tirmidhi ya kyautata shi to Allah ya gafarta ma tirmidhi wannan hadisi hadisi ne da ifi don me saboda akwai da ifi cikin isnadin kun fahimta amma da ya inganta mai hadisin yake karantarwa hadisin yana karantar da cewa waɗannan mutanen guda uku da musulmi mai furfura sannan da malami mai ilimin addini na sunna sannan da shugaba adali waɗannan shari'a ta nemi a girmama su ba mai wulakanta su illa munafiki wan dukkan ga ya wulakanta ɗaya daga cikin su to wannan ka rubuta cikin munafukai wani irin munafunci nifaqul amali munafunci karami ba mai fitira daga addini ba kun fahimci wannan Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi kaga mahallin shahidin mu da ya ce wa zal ilmi ya samu abuci ilimi malami cikin waɗanda ya ce ba ba mai walakanta su illa munafiki don haka duk wanda kaga ya walakanta malami me sunansa munafiki Allah ya tsire mu daga zama cikin munafikai sai hadisi na gaba cewa an abdullahi bin busirin radiyallahu anhu qala laqad sami'tu hadithan منذ zamanin إذا كنت في قوم عشرين رجلا أو أقل أو أكثر فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله عز وجل فألم أن الأمر قرق مغانا تابج رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن حديث منغبا shi ko an karɓo shi daga abdullahi ɗan busar yarda allah tabbata gare shi shi abdullahi ɗan busar ya ce laƙasta ne ito hadisan haƙiƙa na ji wani hadisi munzu zamanin tsawon zamani menene ma'anar tsawon zamani na ji wani hadisi da daɗewa kun fahimta abdullahi bin busirin sahabi ne in yace ya ji hadisi da daɗewa ga wake ne ji hadisin ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haƙiƙa na ji wani hadisi munzu zamanin tsawon zamani ma'ana da daɗewa lokaci mai tsawo na ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza kunta fi qaumin in ka kasance cikin wasu mutane ya kai Abdullahi bin Busirin 20 rajulan mutanen da sun kai mutum 20 au aqalla ko abin da ya kasa mutum 20 au akasara ko abin da yafi 20 yawa ishirin ko mutanen da ba su kai ishirin ba ko waɗanda sun ka zarta ishirin fatasaffahata wujuhahum kakkalli huskokinsu tasaffahata ay nazara ila sahaifihim ko kakkalli huskokinsu fatasaffahata wujuhahum kakkalli huskokinsu su mutanen falam tara fihim rajulan baka ga mutum guda cikin su ba yuhabu da ake ganin girman sa fillahi azza wajalla saboda Allah duk mutanen gada ake tare da su kakkalle su ba wanda ake girmamawa saboda Allah wanda duk kaga ana girma ana girma saboda da abin duniyar da ke ga hannunsa haka ake yau ko ba haka ake yau ba mafi yawa haka ake yau kun fahimta to sadda duk ka kasance cikin mutane al'amari ya zan haka fa alam to ka sani annal amra cewa al'amari qarraka yayi rauni sanda duk ya zama ma'ana ba a girmama mutum saboda addinin da yake da shi sai dai saboda ɗan abin duniyar da yake da shi wanda ake fata samu inda duk al'amari ya zan haka nan to al'amari ya yi rauni wani al'amari ya ce ya yi rauni al'amari na musulunci abu ya ɓaci to kaga shi in abdullahi bin basirin bai kai sannan ba mun kai yau baka da girma illa kuɗi yasa ina da aboki Allah ya gafarta mishi ba don ya mutu ba wata rana muna magana ya ce min wallahi yau da a ce Allah zai turo wani annabi sai ya haɗo shi da kuɗi nice ya ce wallahi sai ya haɗo shi da kuɗi don yau ba abin da adda girma ga mutane illa kuɗi jama'a haka ne ko ba haka bane in ka ga ana girma ka dan wani dan wani maski maski an ka gani gare ka amma dai in dai ustazu ne ustazu zalla to ba ruwan kowa da kai in ba kai annaya ma a ce dan kwaya hake ko azama hauka to kai wannan mental kun baka taɓa bugun kowa ba ya ka meye mentalitin ka rashin kuɗi a samu gungumin mahaukaci inda yana da kuɗi kaga ana girmama shi to jama'a kun ji dai abin da annabi ya ce ko bari mu ji hadisin ya inganta ko bai inganta ba yace rawahu ahmad wa dabrani fil kabir imamu ahmad da imamu dabrani sun karoto shi dabrani ya fitar da cikin littafin sa mu'jamul kabir wa isnaduhu hasanun kun ji isnadin sa mai kyau ne haka ne wannan isnad wannan hadisi hadisi ne hasanun don haka ana shiga daka da shi ko ba a shiga hasanun ne abin hadisi ne mai kyau Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi don a kenan kowane irin hukunci muna iya gina a kansa ko to me wannan hadisi ke karantar da mu cewa ƙarshen hadisin yana karantar da mu cewa ƙarshen zamani to mutane za su koma ba abin da yake da girma gare su illa duniya addini baya da girma malamai wakilan wane ne wakilan addini ne ko manya ne ta gefen addini to za ƙarshen zamani lokaci zai zo in ji annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin wanda yake ba addini baya da girma ga mutane ba abin da adda girma gare su illa duniya don haka in kayi addini in kayi imani kamar sayyidina Abubakar As-Siddiq ba ruwan su da imanin ka in baka yi annabi ma a ce ma mahaukaci ko a ce ma dan wani dan boko haram kun fahimta ko a ce ma dan tatsi ne ko fanatic dan zafin addini su ne yan zafin addini mai zafinka tun da baka da kuɗi lokaci zai zo wanda ba abin da adda girma ga mutane wannan lokaci illa illa duniya ba a girman mutum saboda addininsa me ya kamata a girman mutum saboda shi addini to in don addini duk wannan ba ko ba kowa hake ba ashe ya din ya nuna addinin baya da girma ga mutanen wannan zamanin kun fahimta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abdullahi bin basrin abdullahi bin basrin yace idza kunta fi qaumin in ka kasance cikin mutane 20 rajulan mutum 20 mutum 20 sun yi gari kaga ba su yi gari ba ashe ba sai gari gaba ɗaya ba ko da gwargwadon mutum ishirin ne au akalla kai ko ma ba su kai ishirin ba ko mutum uku ne ko biyar ko bakwai ko goma ko sha biyar ko sha bakwai ko sha tara kaga wa'annan duk ba su kai ishirin ba in ka kasance cikin mutane wa'anda na kai mutum ishirin au akalla ko ma abin da ya kasa mutum ishirin au akasara ko ma abin da ya wuce mutum ishirin zuwa nawa zuwa bila adadin sanda duk kasance cikin mutane fatasaffata wujuwan kakkalle huskokin su kalle huskar wanga kalle huskar wancan kalle huskar kalle huskar duk waɗanda kuke tare da su din nan falam tara fihim rajulan baka ga mutun cikin su yuhabu da ake ganin girman sa ba haiba me haiba yuhabu daga haiba ne me haiba kwarjini ma dalla kwarjini ba girma ba kenan wanda baka ga wanda ake ganin kwarjinin sa ba maimakon in ce wanda ake ganin kwarjin sai nace ganin girmansa yayi ko bai yi ba yayi tamaman kakkalli fuskokin su sauni tare da su in masu yawa ne in yan kaɗan baka ga mutum guda da ake ganin girmansa ba saboda Allah wani ana girmama shi saboda Allah saboda addini kun fahimta to fa alam annabi ce ka sani annal amr cewa al'amarin musulunci karraka yayi rauni me ma'ana karraka ai da ufa raka azmuhu kashinsa ya yi rauni in mutum ya tsufa kun fahimta kaga ashe wannan ya nuna kenan rashin ganin girma addini da masu addini a kama ganin girman duniya ko a girma mutum saboda duniya ba don addini ba don biyayya ta'asa ga Allah ba to wannan yana nuna raunin addinin mutane wannan zamani Allah ya tsare mana imanin mu kun ji wannan ko hadisi ne ko sanin kamar yadda na ce muku sai hadisi na gaba ya ce warwaya tofa warwaya an abi malikin al-ash'ari radiyallahu anhu annahu sami annabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqul la akhafu ala ummati illa thalatha khilalin an an yukusara lahum min ad-dunya fatahasadu fayaqatatilu wa an yuftah wa an yuftah lahum wa an yuftah lahum al-kitabu يأخذه المؤمن يبتغي تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب وأن يروا ذا علم فيضيئونه ولا يبالون عليه رواه الطبراني في الكبير الله يقعد سيرة من شيء النبي hadisin mu na ƙarshe cikin wannan babu insha Allah mai bayani game da girman malamai da tsoratarwa game da wulakanta su yace an ruwaito shi ne daga Abu Malik al-Ash'ari Abu Malik al-Ash'ari dan uwan abokin Abu Musa al-Ash'ari duk suna cikin al-Ash'ariyuna waɗanda sun kai hijira sun ka iskan annabi shekara ta bakwai sun ka musulunta Abu Musa al-Ash'ari da sauran ƴan kabilarsu Ash'arawa to wannan yana cikin su ce wanda ya yi buɗe hadisin da ya da ruwaya ga ƙa'idarsa da ya faɗa mana tun cikin muƙaddama me yake fa'idantarwa yana fa'idantar da hadisin da ifi ne ya ce sadda duk na fara hadisi da ruwaya ina ishara ne cewa bai inganta ba amma in na fara shi da an to ina ishara cewa ya inganta amma kuma ka san allah ɗaya bai kure ko to tun da ba mu asumi ba ne kaga da yawa yake zuwa da hadisi ya ce ruwaya kuma mu bincika mu iska mu hadisi ne ingantacce sannan kuma da yawa yake zuwa da hadisi da an wanda yake fa'idantar da ingantacce ne ko da muke bincika ba iskan bai inganta ba Allah ya ƙara sura da aminci ga annabi sai ya ce warwaya an ruwaito an abi malikin al-ash'ari daga abu malik al-ash'ari radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulca shi abu malik ya ji annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa la akhafu ala ummati ni ban ji ma al'umma ta tsoron komai illa talata kalalin sai ɗabi'u guda uku ba abin da nake ji muku tsoro illa ɗabi'u uku dami dami na farko an yi kusurar lahun minar duniya a yawaita musu duniya a yawaita musu duniya a ba su mulki a ba su dukiya a ba su alatu na duniya faya ta hasadu sai su rinka hasadar juna faya katatalu har su yaƙi juna haka ne ko ba haka ba ne inda dukkan ji ana faɗa me ke sa faɗa duniya addini bai sa faɗa duk inda kan ji ana faɗa duniya ce ku kalli daidai da sahabbai yarda Allah tabbata gare su ba kun ji an ce sun yaƙi juna ba akan wacce matsala ta addini sun kai yaƙi akan duniya akan mulki wane ne ya kamata ya zan shugaba wane ne bai kamata ba ayatar ta kai su ga yaki Allah ya gafarta musu ya musu rahama ta gani don haka su ma da adda imani tabbatacce shaida daga wurin Allah cewa suna da imani kuma suna yi don Allah amma duniya ta zama musu matsala to ina ga yan baya su muni su kuku eh waɗanda ga shaida ta annabi ya yi mana cewa ba abin da adda girma gare mu illa duniya shirye mutum yake ma ya sai da addinin saboda ita kana ahli sunna ka lalata sunna ka saboda duniya kamar kaga ahli sunna yana rini da bakin tukunya bayan ya karanta cikin Abu Dawuda cewa manzon Allah ya ce duk wanda ya rini da bakar tukunya da bakin tukunya ya rini gemu da bakar kala ya rini furfura da bakar kala annabi ya ce ko kamshin aljanna ba zai ji ba ya yadda kai ya ji kamshin aljanna ne ya yadda shine ma'ana dama dama wanda bai sani ba a ce jahilci ya ɗe bai to amma malami gungumin malami babban malami na hadisi wani uzuri za ka yi mishi babu wani uzuri za a yi mai illa ganganci ne ya yadda kai ya shiga ba hako shiga don na san Allah bai karyata bai kunyata annabi saboda kai annabi ya faɗi haka nan da madina ya faɗi ga haka ta kawo sakkwato da su dalle ya bi masu bakin ɗumi sun jiya don haka wata iyaka inda magana ta kai kenan duk inda abu da sunan abu da wanda ya kai wannan magana ta kai to yanzu duk mutanen da na karanta ta manzon Allah kuma duk masu inganta sun ce wannan magana ta tabbata annabi ya faɗe ta ta tabbata satar hajiya tabbas manzon Allah ya faɗi to kuma duk bayan mun jiya mu ga muna ko ni shaida ne annabi ya faɗi haka nan kuma mu tai lahira Allah ya saka aljanna ya kunyata annabi ka dan neman katun bazaga in kana barin rini da baka tukunya ka bari to Allah ya shiryar da mu to shine cikin wannan hadisi Abu Malik al-Ash'ari yace naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la akhafu ala ummati ban ji ma al'umma ta tsoron komai illa salatu khilalin sai dabi'u uku su dai nake ji mu tsoro ashe waɗannan dabi'un me yago ne Allah ya tsare mu daga gare su na farko an yi kusara lahum min ad-dunya a yawaita musu duniya fa ya tahasadu sai su rinka hasadar juna fa ya katatilu su yaki juna duk rikicin da kun ka ji na addini ƙarya ne ba na addini ba ne duniya ce shi addini naɗawa kawai ake yi gare ba wani addini da ke sa faɗa addini haɗa mutane yake yi ba raba kansu yake yi ba kun yarda da haka nan ko akwai yara madalla don haka an ka cewa an yi rikici ba addini ya haɗa su ba kuɗi na haɗa su kun fi sun faɗi da bakunan su wani ya ce kuɗi an ka bai ya ɗauki masu yabba mai yan kaɗan an kawo motoci ɗauki masu yabba mai yan kaɗan shi yasa sun fitar da kayan bai ko ba haka abin yake ba to in don kuɗi ba ku kyale shi ai ba kuɗi na kawo ku ba addini mun ka zo yi ba ku kyale shi da kuɗin shi da ɗan kwaɗan kuɗi a bashi mana mu mu ci gaba da addinin mu Allah shi zai buɗa mana wata hanya to sai ka ji sababbiyar rikicin da aka yi don kuɗi da mukamai kuma an zo ana kafirta juna wannan kafirci wallahi duk ba kafircin kwarai bane kafircin son zuciya ne muna roƙon Allah ya raba mu da son zuciya to shine abu na farkon da annabi ya ce yana ji mana tsoro a yawaita mana duniya sai mutane su yi hasadar juna har su kai ga yakin juna sai dai faye kace tiluban san inda imamul munziri ya samo shi tsakan da Allah bai cikin hadisin shi ne ai ba ya nuna yana cikin hadisin ba bai cikin hadisin abinda kawai yace faye ta hasadu kun fahimta wa an yuftaha lahum alkitab sannan abu na biyu da annabi ke ji mana tsoro a buɗe littafi gare su wane littafi alqur'ani a buɗe qur'ani gare su so musulmi fa ya akhudhu almu'min sai mu'mini ya ɗauki qur'anin yabtagi tawilahu yana neman haƙiƙanin fassararsa alhali ko Allah ya ce wa ma ya alamu tawilau ba wanda ya san fassararsa illallahu sai Allah menene Allah ya ce ba wanda ya san fassararsa alqur'anin gaba ɗaya ko ko wani yanki na qur'ani wani yanki to kaji da yana daga cikin abin da ya disqualifying ɗan hadisin kun fahimta Allah yana magana ne cikin farko farkon Ali Imrana ya nuna alkur'ani ya kaskashe biyu akwai mutashabi akwai muhkam to shi mutashabi din yace wa ma ya alamu tawilahu illa Allah ba wanda ya sa hakikanin fasara sa sai Allah amma muhkam ka ai shi yasa ana kira shi muhkam don bayyane yake kowa ya san ma'anarsa kamar menene mutashabi kamar farkon surori surorin da ake fara da huruful hijaiyya alif lam mim hamim ka haya ayin sad qaf nun me ma'anar su kaga ba wanda ya san hakika shi yasa duk malamin tafsiri yazo sai ce Allahu a'lam bi muradihi bi Allah shi yasa abin da yake ni da wa'annan kalmomin da sauran irin su dai abubuwan da na shafi ayoyi na sifat sifatullahi waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan ubangijinka zai zo da mala'iku safu safu yaya Allah zai zo ba wanda ya sani sai shi mu dai ya ce muna zai zo domin yin hisabi ga bayi mun yi imani zai zo wata wata aya yace waya buqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kowa zai mutu wanda kawai zai rage shine fuskar ubangijinka Allah ya ce mana yana da fuska yaya fuskar take sai ka tambayi dalle ya a fuskar Allah take sai in ce ma wallahi ban sani ba ko cikin ku akwai wanda ya sani ba mu sani ba amma ya ce mana yana da fuska wajhu rabbika fuskar ubangijinka in ka ce bayar ubangijinka mu ce kai tawili ka ɓata qur'ani fuska an ka ce battanan Allah yana da fuska shi ya sani da take wata aya Allah ce yadullahi fawqa aydiyan hannun Allah yana sama hannuwansu Allah ya tabbatar da yana da hannu sai ka ce me siffanta me yadda hannun Allah yake sai ya ce kai ko siffanta me yadda Allah yake kana iyawa yadda baka iya siffanta me yadda Allah yake haka ban iya siffanta me yadda hannun Allah yake amma dai ya ce yana da hannu ni dai na yadda kufa na yadda yana da hannu yaya hannun yake wannan ilimi na gare shi to irin waɗannan ba wanda ya san hakikanin ma'anarsu da masu kama da su sai shi Allah kun fahimta amma ba dukkan qur'ani abba a san ma'anarsa ba ga munan muna tafsirin qur'ani ba to ba san ma'ana ta muka fassarawa kanin dalgi ne muka yi to Allah ya shiryar da mu shine yace abu na biyu da nake ji muku tsoro an yuftaha nake ji ma al'umma ta tsoro shine an yuftaha lahumul kitabu a bude alqur'ani gare su ya akhudhu almu'min mu'mini ya dauki qur'ani yabtaji tawilahu yana neman fassarar sa wa ma ya alamu tawilahu alhali ba wanda ya san hakikanin fassarar sa shi abu mai rikici illa Allah sai Allah warasikhuna fil ilmi amma waɗanda a tabbatattu cikin ilimi malamai na sunna yaquluna suna cewa amanna bi mun yi imani da shi ayoyin Allah da da muhkammai da mutashabihai duk mun yi imani duk cewa da wurin Allah suke kullum min inda rabbina dukkan su da wurin ubangijin mu suke wa ma yadhakkaru ba masu wa astuwa ba mai wa astuwa illa ulul albab sai ma abuta hankulla kaga wannan shine abu na biyu da yace yake ji mu na tsoro ko a buɗe qur'ani a yi ƙoƙarin fassara abubuwan nan masu rikici a ce ga abin da ake nufi ko ko abubuwan nan masu kama da juna a ce ga abin da ake nufi sai abu na uku wa an yarau za ilimin al'umma ta su ga ma'abuci ilimi wane ne za ilimin malami madalla wani irin malami malamin addini kuma na sunna banda malamin boko sannan banda malamin bid'a ko da yake ga hankali hankalce malamin boko tunda malamin ka ne ya zo wajibi ka girmama shi amma dai malaman da ake cewa a girmama nan su ne malamai masu karantar da alkur'ani da sunna kun fahimta sannan koda na addini ne in dai na bid'a ne ba wanda ya ce ya girmama shi ba wanda ya ce ya girmama dan bid'a malami na sunna mai karantar da sunna tsakani ne da Allah shi an ce ya girmama to shine abu na uku ya ce wa an yaro za ilmin kuma su ga su al'umma ta ma'abuci ilimi malami kenan na addini fa yadai'una sai su tozartar da shi me ma'ana su tozartar da shi su wulakanta shi wala yubaluna bihi ba su kula da shi wala yubaluna alaihi ba su kula da shi ba ruwan su da shi sai banza da shi kamar da yadda ake yanzu in ka ji ana bi dan malamai shari'a ta yi zafi shari'a tsakanin dan siyasa wani wanda ya ci zabe da wanda bai ci ba an kai shi kara ta yi zafi zai ce bi mana malamai don Allah a kai musu ga ga naira dubu goma goma don Allah su yi mana addu'a ko ba sannan ɗaya ake biɗan mallamai ba tsakanin ku da Allah in an tashi rabon mukamai da rabon kwangila ana cewa biɗu mallamai to kun gani don hakan ga an wula amma in an ka tashi campaign ana bido su ko ba a bido su ana bido su ko ba san ciwo ka zo su yi ta barar baki gaban za su ja ma kansu samaki ga mutumin da ba ma sun bai ko kula da su ba tun da gashi nan yanzu ina kamfen din da an kai 2015 mallami nawa ya hau bari ba mumbarin wa'azi irin wanganawa ba a dai shirya a shirya kamfen na siyasa wata jam'iyya jam'iyyar siyasa ta shirya kamfen a gayyaci mallami da tsuha ne da rawani ne da gemu ana ganin girma ne ya hau mimbarin siyasa ga karuwai ga yan daudu ga yan iska ga area boys sun hau ko ba su hau ba to mallaman nan da sun kawo mambari ko saurara mana me kun kaji an yi musu to ya an kai ba a musu komi ba in siyasa ce ba da su an kai ba amma ya an kai da an tayar rabon mukami da rabon kwangila sai a mance da su ka gani saboda ba su da girma iyaka aikin su ya barar baki ku zaɓi wani ya an ka zaɓe babu ruwa ne da su ko ku haɗa ma mallan ina gai sai bai ko mallan bai koma samu balle mallan ya zo da bukata ta yi eh eh limamman juma'a ko ai an ka ce mallamai sun haɗa limammai masu malamai masu azi da limammai a limammai ko su ne kamfen ba wani wani ya gama dan bid'a da ahli sunna yace shi mamaki ya koyo sunnan me wani kai da wani bai to ai sunno sunnan da wani kai wancan bai bayyana take ba in dai kana da hankali ba zai ka tsaya tambaya ba a kawo hotannin su a aje a gani kalle hoton kowanne ka gani duk in dai ba gigi ta ce yake ba in dai mai hankali yake ba sai ka tambaya ba in ko ka tsaya tambaya kai baka san sunnar da wani kai wanda ba daga ya nuna baka da hankali ko yakka ta tabu amma duk wanda ya ce bai san sunnar da wani wanda bata ya nuna mahaukaci ne ai bayyana take ba ba sunnoni boyayyu bane wannan cikin zuciyarsa aqida ta ahli sunna gare wannan ko dan dariqa ne wannan ba su cewa shehu uban Allah ana dai amma tun da malla yana da wasu 'yan daluluwa da ka hana shi faɗin gaskiya da ka sa shi race ya zaba abinda aka ɗari kan malami ya saki hanya Allah ya tsare mu daga sakin hanya to Allah ya shiryar da mu to yanzu an ci an suɗe mi sun ka samu an yi ƙarya ko ba a yi ba an saba ma Allah ko ba saba ma Allah ba kuma an yi zalunci an taushe gaskiya an aza ƙarya a kanta ga mutumin kirki kowa ya san mutumin kirki na mace an ce kada a zaɓai wancan ko kowa ya san ɗan ballar ja'u ne an ɗaure mai gindi ya ce a zaɓe shi saboda wani dalili na mallam ko na mallamai to Allah ya shirya suwa to shi ne ya ce shi ne abu na uku an yi rauza ilimin su ga ma'abuci ilimi fayu da yi una husu to zartar da shi wala ya ba nuna alai ba su kula da shi babu ruwansu da shi rawahu dabrani fil kabir imamu dabrani ya rawaito cikin littafin sa mu'jamul kabir arzikin mu guda dai hadisin da ifi ne cikin isnadin hadisi akwai wani mutum da ifi don haka wannan hadisi da ifi ne amma da ya inganta me yake karantarwa yana karantar da waɗannan abubuwa musibbu ne ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama inda hadisin ya inganta na ce muku bai inganta ba ko da ya inganta da hadisin yana karantar da abubuwan nan guda uku musibbu ne tunda yace la akhafu ala ummati illa salata kalalin ban ji ma al'umma ta tsoron komai sai waɗannan abubuwan guda uku ashe tun da har annabi ke ji mana tsoronsa ya nuna alkhairi ne gare mu ko shari shari ne gare mu na farko shine me shine a bude mana duniya a yawaita mana duniya domin duniya musamman gare mu mutanen ƙarshe wato saboda kwaɗan da an ka samu na hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati almal kowace al'umma tana da fitina wadda an ka jarabce ta da ita fitinar da an ka jarabce al'umma ta ta musulunci da ita shine dukiya shi yasa ka ha ganin tsakanin ɗa da uba ana iya faɗa saboda dukiya tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ana iya saba saboda dukiya tsakanin miji da mata ana iya saba saboda dukiya tsakanin masoyi da masoyi ana sabawa mai gida da bara ana sabawa duk dai saboda dukiya kowa tana iya haɗawa sababbiyar dukiya mutum na iya kashe ɗansa a ce haka mu ɗanka a yanke a ɗebi wani abu na jikinsa da shi za a tsafi ka yadda ka ɗauki ɗanka ƙarami ka kai ma boka a kashe shi ɗanka ne fa jininka ne ka kai shi a kashe in aka kashe a yi ma tsafi wai don me don haka kai ga dukiyar har wasu ka tobara an yi nan cikin garin gaba labari an ka bamu kuma wannan zamani namu wani mutum ya ta inda boka talauci ya yi mai yawa yadda ta inda boka boka wallahi halin ga dai abin ya mace da yawa ya ce mahaifiyarka na dare ya ce ita na nan kuna tare ya ce to ka tafi ka kwana da ita ka dinka kwana da ita za ka ga canji ya zo ya kama uwat wannan ba labari nake baka ba ra'ayil ayin nan ya faru cikin garin Sokoto kuma ba can can can zamanin zamunna ba nan shekarun jiya ya faru yanzu bai wuce shekara uku ba don haka ba tarihi ne balle a ce ka ji da tsarshen tarihi bai san inda ya cira to su ba kun ban ce muku can birnin Bagadaza ta faru ba ba birnin Bagadaza ba nan dai ta faru kun fahimta ya zo ya iskan matsowa ya ce in na toke san dai halin gada muke ciki wallahi abin ya yawa ta ce gaskiya ne ya ce to na zo inda ko da yake kasan su ba su aboka ya zo inda malami ga abin da ya ce ta ce to ana da samun canji ko da zai babu komi babu komi ya zauna da ita kusan shekara biyu ba wai guda ko biyu ko uku ba kusan shekara biyu yana hawan uwatai kuma Allah ya ƙiba shi ko Edbert har tsohuwar ta rasu to shi ne ya zo yana kuka ya zo inda wani malami malamin da ya zo inda yake na fatawa shi ke gaya muna don haka from the first mouth mun kajiya daga bakin mai ita ya zo inda malami fatawa a kara makallahu ga ka tobarar da mun kai yana da tuba wadda ci kana da tuba yace kuma wallahi malam ni abinda kai min ciwo ni ba ma yin kai min ciwo babban samu ko ɗari ba yau Allah ya gafarta muna to kaga don haka ashe kenan dukiya ba abinda ba ta sawa jama'a duk ƙarerayen da malamai sun kai zamanin campaign 2015 da ana campaign ɗin siyasa da jafa'in da sun kawa ƴan uwansu da ƙarhin halin da sun kai ƙarya a mai ta gaskiya gaskiya a mai da ita ƙarya duk akan menene akan dukiya dai akai dai in wanga da dawa kamfen ya ce dan bani wani abu in lasa da wanda an kawa alkawarin za a mai kwamishina addini wanda an ce za a bashi zakka da wakafi wanda za an ce za a mai SA wanda za a ce za a mai ka duk ba akan Allah sun kai ba a'a ko ci gaban al'umma ko ci gaban addini duk a wani abu an kan sha musu gabaki to ba san kuma abokan hulɗa su mai yaudara bane kaga sannan sun basu ga giyar ruwa iyaka dai yantun da kofar tuba na nan sai mu ce musu ku tuba Allah ya shiryar da mu shi yasa an kai karuru an kawa billu jafa'i ai biliyan biyu an ka bashi ai kaza ne kuɗi an ka bashi muka ce biliyan biyu to suna ina biliyan biyu shi yasa da an ka fara kame kame waɗanda da ci biliyoyi an ka ce wallahi ku bari ku gani shi ma billu wallahi kwanakin nan za a kama shi har yau ba a kama ne ba in kuma akwai mai kama ni ga ni tsaye ya zo ya kama ni yau akwai magana kamu ba ma magana kamu aka yi ba ya hira ya kai can sama to Allah ya shirya da mu to kaga shine abu na farko ko duniya sannan abu na biyu kuma ƙoƙarin neman abin da mutum bai sani ba cikin ƙur'ani haka za mu fassara hadisin mutum ya buɗe ƙur'ani yana ƙoƙarin neman abin da bai sani ba yana ƙoƙarin fassara abin da bai sani ba wannan laifi ne sannan abu na uku wulakanta ma'abuci ilimi da yin banza da shi da rashin kula da shi shi abin da wannan hadisin ke karantarwa da hadisin ya inganta amma kamar yadda ce muku bai inganta ba Allah ya ƙartsira da aminci ga annabi to yanzu jama'a mun kai ƙarshen babi mai bayani game da girmama malamai da kuma tsoratarwa daga tozartar da su da rashin kula da su don Allah mun samu fa'ida ko ba mu samu ba mun samu ko to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi yanzu kun ji ga hadisai na ingantattu inda wasu ba su inganta ba kun ji da yawan sun inganta annabi ya yi umarni a girman malamai don haka jama'a malaman addini na sunna malaman kirki malaman Allah ulama is sunna to abinda annabi ya yi umarni shine a girmama su wulakanta malamai saboda wani abu na duniya wannan tsakani da Allah ba daidai ba ne kun fahimta in don wani annin ɗan siyasa ko wani jahilin ɗan siyasa ko wani munafikin ɗan siyasa ka zo ka ci mutuncin malami ko da baka yi karatu gare ba in dai ka san malami ne kawa kan ka banna ni ina tsammanin wannan dambarwar da muke cikin Najeriya ta tattalin arziki Allah ya jarabce mu da ita sababiyar wulakancin da an kawa malamai ba bisa haƙƙi ba sun isa Allah ya jarrabi mutanen Najeriya ko bai isa ba ya isa don ku ta zuwa istin gifari kaji akan yan siyasa muna hukan Allah kun ci mutuncin malaman ku to ga sanan yanzu min sun shekara biyu min sun ka baku ko ne ba su baku ba in ban da takaici ta kai shi sun ka baku to Allah shiryar da mu sai babi na gaba yace at-tarhibu min ta'allumil ilmi li ghairi wajhi Allah ta'ala su ya kai gurbi at-tarhib wannan babi kuma yana tsoratarwa min ta'allumil ilmi daga neman ilimi li ghairi wajhi Allah ta'ala ba don neman yadda Allah ba neman ilimi ibada ne ko ba ibada bane don wa ake yin kowace irin ibada don Allah don neman yarda Allah to neman ilimi ibada ne bai kamata ka nemi ilimi don sai don neman yarda Allah mun karanto baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi ilimin addini to ka tai ka nemi ilimin addini ya kai musulmi amma da wata manufa ba ta don Allah ba ta manufa ta neman wani abin duniya to kawa kan ka banna to abinda zai tsoratar ke hadisan da zai kawo wa kenan cikin wannan babi masu tsoratarwa game da neman ilimi ligayar waje Allah ta'ala ba don neman yadda Allah ba Allah ya tsare mu hadisi na farko yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhu Allah ta'ala لا يتألمه إلا ليصيب به أردا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها رواه أبو داود وابن ماجه وابن هبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم حديث من فرقو cikin wannan babi an karbo shi daga Abu Huraira yarda Allah tabbata gare shi abu huraira ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce man ta'allama ilman duk wanda ya nemi ilimi mimma yabtaga bihi wajhu Allah ta'ala daga abin da ake neman yarda Allah madaukaki da shi ilimin da ake neman yarda Allah ilimin chemistry kenan ko na biology ko physics kaga waɗannan duka me ake nema da su duniya waɗannan ilimin sana'a ne kun fahimta to wani ilimi ake nema ake neman yarda Allah da shi ilimin addini ilimin alqur'ani da sunna Allah ka bamu mai yawa mai albarka yace duk wanda ya nemi ilimi ilimin da ake nema don nema mimma yubtaga bihi waje wallahi ta'ala daga abin da ake neman yarda Allah da shi ma'ana ilimin da ake nema don neman yarda Allah la ya ta'allamuhu amma shi mai neman bai neme shi ba illa li yusiba bihi ardan min ad-dunya sai don ya samu wata urula ta duniya wasu kayayyakin duniya yayi karatun ne yayi ilimin ne na addini na alqur'ani da sunna ba don neman yarda Allah ba ba don abota ma Allah ba mm domin ya samu wasu kayayyakin duniya sai annabi ya ce lam yajid ba zai samu arfal jannati kamshin aljanna ba yawmal qiyamah ranar kiyama magana ta ɓatan mai kaga kamar annabi na cewa hukuncin sa guda da mai tura furfura ta da bakakkala shi ma mai tura furfura da bakakkala mi annabi ya ce lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah ba zai samu kamshin aljanna ba to shi ma duk wanda ya nemi ilimin addini da wata manufa ta duniya don neman abin duniya ba don neman yadda Allah ba shi ma manzon Allah ya ce lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah ba zai samu kamshin aljanna ba ranar kiyama to me amfani ilimin da ya nema kaga bai amfani ba Allah ya tsare mu me ma'anar arfal janna ya'ani rihaha yana nufin kamshinta ko kamshin aljanna ba zai samu ba kaga ko kamshi bai jiya ba balle magana shiga ita bata ko taso ba shi da aljanna sai dai ya jiya ga shallin sha Allah ya tsare mu da tsari ne sai ya ce rawahu abu dawud da imamu abu dawud da ya ruwaito shi kaga shi ma wancan na furfura abu dawud da ya fitar da shi ko wabnu maja da imamu ibnu maja wabnu hibbana da imamu ibnu hibbana fi sayi cikin littafinsa sahihu ibnu hibbana wal hakim da imamu hakim shi ma ya fitar da cikin littafinsa al-mustadrak ala sahihaini wa qala shi hakim yace sahihun wannan hadisin ingantacce ne ala shar'il bukhari wa muslim yazo akan shar'in bukhari da muslim haka yake Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi wannan hadisin sahihun ne da gairi hadisi ne ingantacce kun jiya ya inganta ko to tunda ya inganta me yake karantarwa ashe kenan ilimin addini ana neman sa ne don neman yarda Allah duk wanda ya neme shi don wata manufa ta duniya ba don neman yarda Allah ba to ga hukuncinsa menene hukuncinsa annabi ya ce ko kamshin aljanna ba zai samu ba cikin wani hadisi ko annabi ya ce wa inna riha hala yujadu min masirati arba'ina aman kamshin aljanna ko ana samu ne daga tafiyar shekara arba'in tsakaninmu da aljanna kamar tafiyar shekara arba'in tutto tun da nan aka fara jin kamshinta to annabi ce ko ƙarshen aljanna bai ji ashe ko kusa gare ta ba zai yi ba ba magana shiga ba kun fahimta don haka jama'a neman ilimin addini ba don Allah ba karamin laifi ne ba karamin laifi babba ne tunda har annabi ya ce ko ƙamshin aljanna ba zai jiya ba ashe wannan ya wuce haram ya zan kaba'ir yana ɗaya daga cikin manyan manyan laifuffuka Allah ya tsare mu wata kaddama hadisu abi huraira kuma hadisin abu huraira ya gabata fi awwal babin riya cikin farkon babi mai bayani game da haramcin riya mun yi annahi at-tarhib an riya ko bayan at-targhib fil ikhlas to cikin farkon babin riya shine hadisi na farko ma cikin wannan babin wa fihi cikin hadisin na abu huraira wanda ya gabata babin riya annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin yadda hadisin yake yace mutane uku abu huraira ne annabi ka ba labari yace mutane uku su ne farkon waɗanda wuta waɗanda Allah zai hura wuta da su na farko shine mutumin da Allah ya ba ilimin alqur'ani ya bashi ilimi na addini ya karanta ya karantar amma da karatun da karantar duk ya ba don neman yadda Allah ba kamar da yadda yake kun dai tuna hadisin ko shine annabi cikin hadisin yace rajulun ta'allama al-ilma da kuma mutumin da ya nemi ilimin addini wa allamahu kuma ya karantar da shi ya karanta kuma ya karantar yayi kokari ko bai ba yayi kokari ga zahiri wa qara al-qur'ana kuma ya karanta al-qur'ani fa utiya bihi za a zo da shi gaban Allah gaban sauran halittu ranar kiyama fa'arrafahu ni'amahu sai Allah ya sanar da shi ni'imomin da yayi mai sai ya ce mai ashe ban baka ilimin Qur'ani ba sheka bani ban sanar shi ka littafi na ba eh da ka sanar san to mi kai da shi qala sai Allah ya ce fa ma amilta fiya to mi ka aikata dangane da wannan ni'ima ta alqur'ani da na baka qala sai mallan zalla ya ce ta'allamtul ilma ya Allah na nemi ilimi wa allamtu kuma na karantar da shi wa qara'tu fika alquran kuma na karanta qur'ani saboda kai qala sai Allah ya ce ka zarta kai ƙarya ƙarya ne bai karatun ba yayi karatu ƙarya ne bai karantar ba yayi ya karantar to ina ƙarya take ce wanda yayi nayi saboda kai nan ne ƙarya take kai dai kai don a saka cikin kwamitin musabaka kuma an sa ko baka yi zama cikin dan kwamitin musabaka ba eh To sai Allah ya ce kayi ƙarya walakin naka ta'allamta sai dai ka nemi ilimin ne liyu qala aliman don a kira ka malami. In za a lissahin malamai a sa da kai don a rinka kai ma zakka a sa ka kwamitin musabaka a yi ma kwamishina addini duk gajiyar da ta taso ta gwamnati a rinka kiranka ana sawa da kai ciki. A rinka ba kujerar hajji da umra ko a ta yi ma masallacin siyasa. Masallatayin da aka yi yanzu mafiya ba na siyasa ba ne. na siyasa ne inda kuka ga na siyasa ne da kamfen ya taho don wa aka masallaci don Allah amma da an fara kamfen don ku san ba don Allah an kai don siyasa sai ku ga masallatayen ku ga RTV ana nunowa masallatayen da yayi in yayi don Allah yana yana kamfen da shi haka masallatayen siyasa ne sai a samu liman siyasa a sa don haka duk abin da ya shafi sabbe ne mai gina masallaci ba a faɗi sai dai abin da ya shafi irin su belle yabo tsakaka uwar zunubi to Allah ya shiryar da mu sai Allah ya ce kayi ƙarya walakin naka ta'allam sai dai ka nemi ilimin ne liyu qala alim don a kira ka malami wa qara'at alqur'ana kuma ka karanta qur'anin ne liyu qala don a ce huwa qari'un kai makaranci ne faƙar ƙila kuma an ce ko ba a ce ba ba a yi ma zakaran shekara ba an ka ɗama rauni an ka ba kohi an ka ba kuɗi da mota da kujerar hajji ko ba a baka ba ya ce an bani ya Allah ya ce to ku tafi da shi wani ya ce ina faƙar ƙila to kuma an ce sun ma'umira biyu sai annabi ce sannan sai a yi umarni to ina mai tambaya ina ga amsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ce sun ma'umira bihi sai a yi umarni da shi Allah ran manga fafsa ba sai a ja shi alawaji akan fuskarsa ba a ma bari ya tayi da kawafinsa za a ja shi gidirin da fuskarsa hatta ulqiya fi nar har ayi mumumu mu a jifa cikin wuta to ina mai tambaya ina kaji inda za ana da shi hatta ulqifin nar har a jefa shi cikin wuta Allah ya tsare mu da tsarin sa al hadisa zuwa karshen hadisin dai rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa gairu da wannan sa kun tuno mun yi shi ko ma dallato kaga ashe kenan daga cikin mutane uku da annabi yace su ne farkon wa'in za a fara hura wuta da su malami yana ciki wanda ya karatu addini amma ba don Allah ba Allah ya tsare mu da gaiba don Allah ba warwaya kuma an yi riwaya kaga da ya ce warware me yake son ya mana ishara cewa hadisin da ifi ne to bari Allah ya guda mana karshen sa mujiya da ifi ne ko ingantacce yace warware kuma an yi riwaya an ka ibn malikin daga sahabiyan annabi da ake kira ka ibn malikin radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi qala shi ka ibn malikin ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulna ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa man talabal ilma duk wanda ya nemi ilimi wani irin ilimi ilimin addini duk wanda ya nemi ilimi li jariya bihil ulama domin a gudanar da malamai da shi me ma'anar a gudanar da malamai da shi a sanya shi cikin malamai yayi ne ba don Allah ba a'a yayi ne don in ana lisayin malamai a ce kai kowa na jama'a kun mance da shi shi ma malami ne kun fahimta duk abin da ake yi na mallamai a sa da shi kwamitoci auliyu mariya bai sufa koko domin ya yi jayayya da wawaye jahille da shi ilimin shi iliminsa na jayayya ne tun da ya ji yan izala sun ce kaza shi ma ya runka kaye karatu don ya zai walwala abin da sun kace ba a kowanne ilimi akan haka ba waya sirfa bihi wujuhan nasu ilai kuma yayi ilimin ne domin ya juyo da fuskokin mutane zuwa garai a rinka saurare nai jama'a a rinka ambato nai babu iri nai to wanda duk yayi ilimi da waɗannan manufofin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce adkhalahu Allahu nar Allah zai shigar da shi wuta da haka mai amfanin ilimin kaga duk abin da ya kai ka wuta mai amfani nai to duk wanda ya ilimi ba don Allah ba jama'a ina ne makomarsa wuta annabi ya ce adkhalahu Allahu nar Allah zai shigar sai wuta rawahu tirmidhi lokaci To, rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya ruwaito shi wallafu lahu lafazin nashi ne, wamna abin duniya da imna abin duniya fi kitabi sumti ga cikin littafi ne da ya samu kitabu sumti wa gairihi da wani littafi nashi ma shi ibn abin duniya wanda ba wannan ba. Wal hakim haka hakim shi ma ya kawo shi shahidan amma matsayin shaida ga wani hadisi. wal baihaqi da imam al baihaqi shi ma ya fitar da shi wa qala tirmidhi imam tirmidhi ya ce hadithun garibun wannan hadisi hadisi ne garibi to nan za mu farawa me hadisi garibi bako wanda ba a sani ba ko ce hada hadisun garibi wanga bako ne ba bako a hadisi garibi ba menene hadisi garibi wanda mutum guda ya ruwaito shine hadisi gari wa kul garibun marawa rawin faqat wanda mutum guda ya ruwaito shine hadisi garibi wanda mutum biyu na ruwaito fa aziz wanda mutum uku na ruwaito fa mashhur in ka tara su fa ahadithul ahadi ma dalla to Allah shi muku albarka kuna biyu kenan ko to yayi to kun ji wannan hadisin ko imamul munziri rahimahullahu tashin farko ya ce wa ruwaya sadda duk ya zo da sigatul tamrid ya faɗa mana cikin mukaddama cewa yana ishara ne zuwa ga raunin hadisin haka yake cikin isnadin hadisin akwai maganganu akwai wani mai rauni amma wannan hadisin sahihun ne lagairihi eh sahihun ne lagairihi don me domin akwai wasu hadisai masu kama da shi da sun ka inganta don haka sai an ka inganta shi a kansu kullum ka ji saye walla gairi me yake fa'idantarwa sahihi ne kai tsaye a'a yana da matsala amma akwai wasu masu kama da shi waɗanda na inganta wani ko wasu masu kama da shi da na inganta don hakan ga sai a yi promotin ɗinai sai ya samu albarkacin waɗancan sai a ce mai sahihun ligairi ko a ce hasanun ligairi da kaji an ce hasanun ligairi yana da bambanci da hasanun hasanun shi ya kyautata da kai ne kamar sahihun shi ya inganta da ainihin kansa kun fahimta shi hadisin an bi tiriyan tiriyan tiriyan bai da matsala sai ce mai sahihi an bi tiryan tiryan tiryan da isnadi da matani bai da matsala da isnadi da matani bai da matsala sai a ce mai hasanun kun fahimta to amma in ka ji an ce sahihun lagairihi ko hasanun lagairihi ya nuna shi hadisin ga ainihin kansa yana da matsala yana da matsala amma kuma akwai wani ko wasu hadisai masu kama da shi da sun inganta to sai a yi promoting dinai a bashi darajar waɗancan kaga ashe duniya da lahira wannan cin albarka wani wasu hadisai suna cin albarkar wasu kun fahimta don hakan ga sai a ce sahihun lagairi ya nuna kenan shi ga ainihin kansa ba sahihi bane yana da matsala amma akwai wani dan uwansa wanda shi as sahihi to sai a yi promoting dinai albarkar wancan sai a ce tunda ma'anar su guda da wancan sai a ce mai sahihun lagairi haka in ka ji an ce hasanun lagairi shi ainihin kansa ba mai kyau bane yana da matsala amma akwai wani mai kama da shi wani dan uwansa mai kama da shi wanda yake shi hasanun ne bai da matsala to wannan hasanun daga sai a yi promoting ɗinsa a kai shi inda wancan amma maimakon a ce mai hasanun sai a ce mai hasanun lagairi yanzu kun fahimci bambancin to wannan hadisin hadisi ne sahihul lagairi to ina ganin sababiyan matsalar domin cikin isnadin akwai da ifi kun fahimta to akan wannan da ifin hafizul munziri yayi ishara da cewa ruwaya wa ruwaya yayi ishara game da rauninsa sai dai hafizul munziri bai ya manta cewa akwai wasu ba ma guda ba masu kama da wannan za ku ji su ga sunan shi ma zai kawo su wa'anda su sai inganta ba su da wata matsala to akan hakan ga sai an kai ta batun wannan matsalar cikin wannan sai an kai promotin din ne an ka hada shi da wadancan to amma kun maimakon mu ce mai sahihi mu yi isharar cewa bai da matsala dole mu nuna akwai matsala me ke nuna akwai matsala sai mu ce mai sahihul lagairi kun fahimci terminology yanzu ko madalla to kaga duk wanda as sahihul lagairi ya inganta ya inganta ko bai inganta ba ya ci albarkar wani hadisi ko wasu hadisai shine ma'anar sahihul lagairi to tun da yanzu ya inganta kaga muna iya gina hukunci hukunci akan sa ko to me hadisin yake karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man talabal ilma duk wanda ya nemi ilimi li jari bihil ulama domin a gudanar da malamai da shi ma'ana domin a sanya shi cikin malamai ashe ya nuna akwai masu neman ilimin addini ba don Allah ba don su yi umumuwa su shiga cikin malamai daya au liyu mare da yusufa ko ko domin yayi jayayya da wawaye su wane ne asufa haura anan jahilai a ma'ana aljuhal domin yayi jayayya da jahilai waɗanda an masu ƙaramar ƙwaƙwalwa waɗanda hankalinsu bai cika ba ya yi ilimin ne domin ya yi jayayya don mi ya ji in izala suna nan suna karatun bulugul maram da riyadu salihina da bukhari da muslim da tirmizi da nisa'i da ibn da at-targhib wata da sauran littafin hadisai suna kawo sunnonin annabi shi ko ba abinda a cikin zuciya ta illa kiyaye da sunna don me ake cewa manzon Allah ya ce kaza shi abbakin ciki ne shi ma ya runka ya kama karatu shi ma ya ɗauko wani littafin hadisi ya kama karatu don me domin ya samu kafa ta jayayya da waɗancan kamar yadda annan dai ana yi ɗan hanka ce ƙablu shekara nawa ana jayayya game da ƙablu ƙablu sunna ta zai ce a'a ai har sadil sunna ce to me yasa sadil ta zan sunna sai ce ai akwai hadisi yana nan cikin littafin ɗabrani mu'jamul kabir ai akwai hadisin ma'azu da ka zo ka ɗauko sai ga hadisin ma'azu hadisin ma'azun da yake ishara game da shi bai zama hujja ba don me saboda hadisi ne kararre hadisin cikin isnadin hadisin akwai wani makareci cikin isnadin kaga hadisin da adda makareci ciki ne ba mai ƙarya ga abin da ya shafi hadisi makareci ga al'amarin duniya me sunan wannan hadisin mataruk amma da ƙaryar da yake yi dangane da abin da ya shafi hadisi ne fa me suna hadisin sa maudu madalla makaryaci ga malaman hadisi ya kasu kashi biyu akwai wanda ga maganganu ne na duniya yake ƙarya amma ga hadisin annabi baya ƙarya to iri ne makareci ga al'amuran duniya kaga kenan duk ɗan siyasa za mu ce mai matarukun duk ɗan siyasa makareta ne kuma makareta ba ne makareta ne yadda ana kamfen sun ce za su yi mana famfon fara to ina yake eh sun ce za su yi famfon fara ko na ruwa sun kasa yi balle na fara sun yi mana ƙarya ko ba su yi ba to kaga duk wanda yake ƙarya ga al'amuran duniya to wannan hadisin sa sai a kira shi mataruk sai hadisin sai zan da'ifun jiddan kun fahimta amma wanda ke ƙarya ga shi hadisin yake sa ƙarya to shi wannan sai hadisin sai zan maudu'un ina fatar kun fahimta to kaga hadisin da suke kafa hujja su ce ai hadisin sadal yana nan cikin ɗabrani cikin isnadin akwai wani dattijo nan wanda yake makareci ne akan hakan ga makareci ne ga al'amuran duniya don haka hadisin sa kaga maturuku ne kaga shi mutumin matarukun ne ga malaman hadisi don haka hadisin sa da ifin jiddan ne kun fahimta ya, ya kamata ana jaya kawo hadisi da ifin jiddan to su kawo wani kuma yace cikin nailul audari hadisi na nan ko da haka daukowa cikin nailul ba magana maganar manzon Allah an ibn zubair annahu kana yursiluhu ma wala yad'u limna al yusra ba shi cikin nailul audari ba wani da ake kira ibn zubair wani ibn zubair to an ibn zubair daga dan zubair annahu kana yursiluhu ma ya zan yana sakin hannuwa bai dora dama aka hagu cikin sallah wane ne dalili ka san ba annabi bane kaga ba a ce ibn zubair mun san akwai sahabi abdullahi ibn zubair ko to amma kamata ya ce annan nabiyya kana to bai ce ba dan zubair an ka ce yana dora hannun dama bai dora hannun dama akan sai mu ce miro mu in bai dora ba manzo Allah yana dorawa hadisai sun tabbata manzon Allah na dora dama akan hagu ko ba su tabbata ba sai ka dauko bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da abu da kai har mu wadda ta imamu malik hadisai biyu kawo na qabli amma ko ishara game da sadalu bai yi ba don haka duk wanda ya ce bai ɗora duk wanda an ka ce bai ɗora dama akan hagu cikin sai mu ce ba annabi bane annabi kai na ɗora ta tabbata sata hajja annabi na ɗora dama akan hagu cikin sallah haka wannan ba hadisi bane to haka dai to tunda dai sunnancin qablu bai tabbata ba don me da kake cewa da qaulin sadal sunnancin sadal bai tabbata ba don me zaka ce da qaulin da sunna saboda irin masu karatun nan don su yi jayayya da jahillai irin masu karatun nan na kuce kun fahimta haka yan ana magana tazwa tazwa bid'a ce dan matsuda ya ifgan mu wasu da kire ce to ko ɗayan biyu ko dai kun yi sahabban manzon Allah ilimi ko ko kun zo da bid'a yanzu to ayan annabi ya iskan ma wata mata tana kidanye kidanye sai a ce wannan shi bai tabbata ba hadisi ne da ifi to duk haka duk irin su wane ne ke kawo irin waɗannan nasoshi waɗannan da ke ƙoƙari sun yi karatu ne dama ba sun yi don Allah ba sun yi ne domin su yi jayayya kun fahimta a ce malaman ku da na ce ta zuwa bida ba su da ilimi ai ga da su nan mun samo cikin alhawi lil fatawa na jalaluddin suyuti tabargaza nawa cikin alhawi lil fatawa sannan ɗauko alhawi ɗin ka gani lil fatawa ta suyuti ya ce annabi yayi cewa ɗaya ya yi ba ta da komi ba to ya ce ba ta da komi shi Allah ne ko annabi to haka dai kun fahimta shi ne ma'ana auliyu mariya bi histufa ko ko domin ya yi jayayya da wawaye jafillai da shi ya yi karatun ne domin jayayya wai ya sarrafa biyu juhan nasu ile kuma domin ya juyi fuskokin mutane zuwa garai shi ko wani ya yi karatu ne domin ya jawo mutane a rinka girmama shi akwai irin su ko babu shine liya sirifa bihi wujuhan nasu ilaihi domin ya juyi huskokin mutane zuwa gare da shi ilimin to uku din nan duk wanda ya nemi ilimin addini akan ɗayan ukun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce adkhalahu Allahu nar sai Allah ya shiga sai wuta don haka me albarka ilimin da duk ya kai ka wuta don haka ya ku jama'a in dai karatu za a yi kuma ya zan wajibi a yi karatun na addini amma kuma a yi don neman yadda Allah ba abin da ke ɗaukaka mutum duniya da lahira kamar ilimin addini don haka wanke zuciyarka yi don neman yadda Allah in ka yi Allah shi zai daga darajarka ba yadda za a yi malami ya wulakanta sai in shi ya wulakanta kansa kun fahimta amma inda kuskure yake tun tashin farko right from the word go ka kudurta za ka yi ne domin samun ɗaukaka za ka yi ne domin samun girma za ka yi ne domin samun abin duniya to nan ka yi disqualifying ɗin kanka ka yi penalizing ɗin kanka kun fahimta amma wanke zuciyarka Allah ya yi umarni ya ce a ta yi a nemi ilimi za ka yi neman ilimi ne domin ka san yadda za ka bauta ma Allah kuma ka yi ne don neman yadda Allah shi kenan duk abin da ya shigo ana kama mallamai sada ko ba a kawowa ana kawo sai ka amshi abin ka halan mallar kasa cikin gida ba ka ganin irin ta ce hunka ce an kamin biliyan biyu na yi ta addu'a ƙarya ta zama gaskiya ta ƙi zama gaskiya Allah ya shirin da mu to kun ji wannan da ya ko hadisi ne sahihun lagairi Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi kaga duk waɗannan hadisan dai kaga duk sai inganta ko hadisai nawa kenan mun ka karanto kusan ko uku duk sun inganta duk suna karantar da mummunin neman ilimin addini don neman abin duniya ba don Allah ba ya Allah muna roƙon ka ba mu ilimi mai yawa mai albarka sannan Allah ka wanke zukatan mu ka cika mana ita da ikhlasi duk abin da zamu yi Allah ya sa ba mu da wata manufa illa don neman yardarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika